الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
وأقول بعيد وبلنا بسم الله الصحة والعافية
مع القائد قال المصنف رحمه الله باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى الفعال لما يشاء على عرشه فكان فوقه وفوق كل شيء عاليا كما أخبر الله جل وعلا في قوله الرحمن على العرش استوى وقال ربنا جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في تنزيل السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا أن خالقنا مستو على عرشه لا نبدل كلام الله ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا كما قالت المعطلة الجهمية إنه إنه استوى على عرشه إنه استولى على عرشه نعم كي
أوكي نمطوشكي saboda a kayan haka ne ya kamata akwai ɗalibai mutane abin ga sun hara an gaji a kawo mana wuri din da muka ambata ga dai na harko nan suratu araf sun mastawa alal arsh sai rufi suratu yunus ko ya ce mi suratu yunus sai na alarmomi cikin suratu yunus eh ha sai ne suka na kama tarari kana cewa an ce ka kawo aya haka ne farko za ka kawo mana ka kai mana wayo farko aya an ka ce ka kawo ko gani ce a arab ita ce ga ta ne ina rabu kuma lalai zai halaka samatu wal arab fi sai ta yi musamman sa'ala arabi ce ka kawo mana ka kai mana dubara ha ai tsawalar mabai kawai ya komo ko yunus baka tambaya ko ga harafci ka karanta to hada mun kawar kowanta muka so ka kawo ana yin ta ko subhanallahi sannan ga ra'at ko ga daha ko ga mi a ba su kare ba ga su hadidu suna cikin hadidu ce ta ƙarshe akwai sajada akwai mahadara babban juwayi ga shunka su kawo ayoyi to da yanzu wuri bakwai a arab yunus ra'ad aha a furkan tana ciki sajada ce kai furkan hadidi ita ƙarshe wuri bakwai in ƙura'ani Allah sun masawa alal arshi ko wuri guda Allah ya ce bai isa ba jama'a an hada daha an hada daha ko an hada daha eh ko wuri guda Allah ya hada abu bai isa ba amma can kori ɗaya Allah faɗi haka ya isa kafa amma don ƙara ƙarfafa abu wuri bakwai sun masu al'arshi amma ta da haka wasu duk wannan bai burge su ba suka ce ba Allah bai daidaita ba a ka al'arshi ya istaula sai da ya kokowa da al'arshi ya kada ita sannan wannan shine basar jahamiya wasu suka ce al'ilm wasu cikin ta'ayin masu tawili wai istawa ya sanda ya sanda tajirin muni na faifayewa da wuce gona iri da cin gyaran Allah Allah hadu wuri abu so bakwai man dalilin uluyi Allah alal arshi ya hidu ko da malamai suka ambata kaji shi tawi ya faɗi haka da waninsa shi wani salama ya hidu dalilai na istiwa'in Allah uluyi arshi auliya Allah akan alita da al'ashi ya hidu amma duk da haka ne suka ce wanda ma ya tabbata ya zama kahiri to shine nan mala ya ambaci guda biyu cikin waɗannan su musawa sannan ya kawo mana ta hud inda Allah ya ce huwa allazi khalaqa samawati wal ard fi sittati ayyam wa kana arshu alal ma kaga kaga ya kamata mu ji tsoron Allah shin gyaran Allah ba wasa bane halaka ne shine yace ka fi'il lahud wa ka kai nan ba ko innahu istawla ala arshi sai suka ce wai Allah ya istawla
innahu istawla ala arshihi lastawa فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم كفعل اليهود لما أمروا أن يقولوا حفة فقالوا حنطة مخالفين لأمر الله جل وعلا وكذلك الجهمية شيسا ما لم يسك شيء لام الجهمية kanunu yahud eh lamu ta jami'a ba istawa bane sun kace istawla ba lamu sun kasa ba to kaman magana yahudu ne lokacin da suka yaudu kulu wa qalu hiddatu sai suka ce ni inda to shine lamul jahmiya kanunu yahud aka suke tamaman haka duk abin da jami'a suka ce koyi ne suka yi ga yahudawa
qala haddathana ahmad ibn nasr na'am alaikum salam kamar wannan aya kamar lafiya wajen Allah shahi ta karshe ko mi eh wa huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam mm yace wa kana arshuhu ala eh to me a gaba kaga akwai al'arshi kenan yana so ya tabbatar maka al'arshi wa istiwa'i ba ah ba istiwa'i ba ya hade maka biyu ne kuma yaltazim da istiwa'in kaga da al'arshi istiwa'in ta kaiwa in babu ta ai kaga babu abin ga kai mm na'am mutai قال أخبرنا أحمد بن نصر قال أخبرنا الدشتكي عبد الرحمن بن عبد الله الرازي قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب أنه كان جالسا في البطحاء في عصابة ورسول الله صلى الله عليه suna wuri ne a وسلم nan madina akwai bataha a makka akwai bataha a madina amma na ana magana ta madina ce na'am إذ علتهم سحابة فنظروا إليها فقال هل تدرون ما اسم هذه قالوا نعم هذا السحاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمذ kuma قال ba ana ce mai mazan ko suka ce eh da sunan shi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعنان ثم قال وهل تدرون كم بعد ما بين كم بعد كم بعد ما بين السماء والأرض قالوا والله ما ندري قال فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان وإما ثلاث وسبعون سنة إلى السماء التي فوقها كذلك حتى عدهن سبع سماوات كذلك ثم قال فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أضلافهن awal وركبهن shine abin ne abin nan ai sa'ai abin ga lasani mai namiji sa sa shi aka yi tsakanin kahonin su sa guda takwas na'am كما بين سماء إلى سماء ثم فوق ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء والله فوق ذلك ورواه الوليد بن أبي ثور
warawa babu kudawa ورواه الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس قال حدثني عباس بن عبد المطلب أن كنا جلوسا بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بمثل معناه غير أنه قال وفوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وعلاه كما بين سماء إلى سماء وفوق البحر ثمانية أوعال قال حدثناه عباد بن يعقوب الصدوق في أخباره المتهم في رأيه قال حدثنا الوليد بن أجا.
أبي ثور irin irin adalcin ahlul hadis yana da aqida qadariya ko wani abu amma ga hadisi yana faɗin gaskiya shi yasa nan ibnu huzaima yace as-saduq fi akhbarihi al-muttaham fi ra'yihi ra'ayin an bid'a gare amma hadisi yana ba da shi an saduku ne daga da ya shi sa bukhari ya hitimma da wasu khawarijawa hitimma da hadisan khawarijawa da su an bid'a wasu abin ga don suna kallon dab'in da gaskiyar shi suka kallo sai dai wasu malamai na gani dan bid'a in da'iya ne ba za a karɓi hadisi wala karama amma in ba da'iya bane to ana karɓa wasu suka ce ko da iya ne yana da gaskiya kuma yana bada hadisi da ya kamata ana ansa wani shine aikin Buhari da Muslim da sauran manyan luqat na hadisi shine a aikin su ko da da iya ne ana iya rawaito hadisin da an ka san bai bai abin ganshi kuma ya faɗi gaskiya ɗin ko da ɗin ko ya ƙarfafa shi ga wasu malamai suka ce a in ya ƙarfafa bai dai assa da wata ruwaya to ba za a karɓa ba eh mun shine mafi yawan malamai suka gani na tsawa akai kai متي قال أبو بكر يدل هذا الخبر
kwarai da gaske kadar haja ba ya akwai bukata dole an ka bat eh in za a bi cewa yace in kabbawa ne ya gano su kabba kasa da kabbawa duk an je haisu da kadar da sauransu to ina za ka samu hadisan haka imamu zahabi yace dole din in ta kama istifada ga dan bid'a ka zo ga gari shi ɗaya ne ba wanda zaka to kan ka tai amma ka zama ala hazari amma ya akwai iri ne to kalla karama haka yana nuna haka haka imam zahabi yace ya zano waɗanda an kai rame su da kadar da wasu abubuwa na bid'a amma ga su cikin tabi'ai sai to an ka ba hadisan su to ai ba hadisan ƙwarai na tsalla shi sananna ƙwarai قال أبو بكر يدل هذا الخبر على أن الماء الذي ذكره الله في كتابه أن عرشه كان عليه هو البحر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر وذكر ما وذكر بعد ما بين أسفله وأعلاه ومعنى قوله وكان عرشه على الماء وقوله وكان الله عليما حكيما نعم وكان الله عزيزا حكيما akwai matsala nan babba wannan hadisi na awad hadisi ne da an haka yanka dawo ga ingancin sojan malamai Allah ya ji ganin tabiya rahimahullah cikin abin da ya ka hujja na ingancin ga hadisi ibn huzaima ga wanga litahi yace ya uzun ibn huzaima ya alkawali ba zai kawo mun yi magana cikin harkon litahi sai abin da ya inganta shi to gashi ya kawo shi don haka shawar islam ya tsaye ga littafai ne karanci ya hassana wanga hadisi cikin dalilai ne ka hujja da malamai ya kawowa hujja da wanga hadisi da shine ibn kuzama ya kawo to amma kuma bincike ya nuna hadisin nan bai kaiwa saboda illoli ga hadisi wanda yake hadisi ne sananne abu dawud ya fitar da shi turmizi da ibn maja daga hadisin simak أما أخوي عبد الله بن أميرة الكوفي قال ظهر فيه جهالة قال البخاري لا يعرف له السماء من الآن بن قيس له عن عن عباس وقال مسلم فيه وحدان تبعد السماء برواية عنه ذاك شيء سا ولا يتشي إلا iske shi wani sami tafiya ga littafai ne cikin fatawa hamawiyya da sauran litonsu duk ya yi ƙoƙarin hassana wanga hadisi da kuma ma cikin alwasiɗiya kaga ya kawo shi a kan tahiyya a shahidin da ya kaso kai wallahu fauka zalik wallahu fauka zalik to gaskiya hadisi ne dai da an ka magana wa raju wallahu alam hadisi ne da ifi da ya tabbata ba saboda ruwayoyin na shiga dai wannan a majhulul hal sannan hadisi wanga na gaba shi ma din kusan duk magana ce bai abin nan ba na sauri da ya ce hadisi sanahu abbas ha za hadisi da ifin shidda walidu na abi saur ko hamdani almarhabi qala muhammadu abdullahi numayr laysa bi shay'in kazzab wa qala ibn ma'in laysa bi shay wa qala abu munkar alhadis yamu kaseeran to ka la taqawwa la taqawwa bai karfafa hadisi yana da rauni sosai wannan shahid nashi bai kai ba na'am haka yana cikin hadisan da malamai ka kawo hujja ko cikin kitabul sharhin fatul majid ya kawo hadisin taba'an ne shehul islam taimiya eh amma alhamdulillah akwai hadisai ingantattu wanda yake shugana an hadisa abbas ana wadatuwa da hadisa abbas daga wannan da aka bai inganta ba قال حدثنا سلمة بن جنادة na'am eh eh ban san shi ba gaskiya ba wani ma shawar sanar makasan mausu'a ne bai da lokaci cewa wasu abu sai da abin da ya yi kawai nan take amma ya zanna rubutun da ya kaɗai waɗanda ya zanna ya yi su kaɗan ne saboda yanayinsa amma eh eh suna muzakara wani lokaci ya ba a ibn jami'a ya ba su hannu ma'ana za a iya rinjaye magana za a rinjayar da abu hajjaj saboda shi ya takhassusi shi ko ibn taymiyyah rahimahullah mawsu'a ne ko ina ya taba to ba ya ga wanda ya takhassusi da wanda ba ya takhassusi ko da ya sa abu kwarai da gaske wannan yana cikin muhimmancin tahassus eh amma din ko ina ya taba cikin wasu kawai istidradin zai zo da magana shi imam zahabi ya tadda hadisai arba'in da ibn taymiya ya rawato da isnadinsa yanzu haka akwai shi shi imam zahabi ya istikrajin hadisai arba'in daga cikin littafin ibn taymiya hadisai da isnadinsu ya yi wani daga kowane fanni wani ma na cewa shi ibn taymiya ko kana da fanni in ya fara baka sai kai zaton bai san koyi ba sai wannan fannin alhali kuma ya shiga ga wani kawai shi ɗaya sani saboda irin mawahib da Allah ya bashi daga malami ne hadis din ne amma irin inaya haka dai to irin kaga su mizi su zahabi sun sha bamban da shi saboda su sun mai da hankali sosai ga wannan eh lalle wanga hadisi ya hakan shi amma dai bai kaiwa eh ka da jiba shi sosai dama dai ka ashahid shine wallahi fawqa zalik wannan din
قال حدثنا سلمة بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهل وهو ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتاه رجل وقال أرأيت قول الله تعالى وكان الله فقال ابن عباس كذلك لم يزل وقال حدثنا محمد بن yana cewa lan yazal wa kana ga larabci ya kasance sai ce a'a wa kana bai gushe ba haka ya kamata ga tafsiri a zanki bai gushe ba yace ka fasara kana Allah ya kasance kaga kenan ya lokacin da bai yi ba shine dan ba su ce abinda za a ce kana lam yazal Allah bai gushe ba dan ga tafsiri ya kamata a zanki kula da wannan wa kana Allah Allah bai gushe ba aliman masani hakima haka ya kamata ba abin amma an kai tajawuzan babu dai kamar da farko Allah cikin sai na wannan da yawa amma dai wanga yahi na'am eh bai ci gaba da aqida ku ba قال حدثنا so aka ya karba محمد بن aqida ku da ita kuma قال yana ta wadi حدثنا وهب nace ashahid karshen da yace wallahu fawqa zalim shine a asali shi Allah na sama ya daidaita shine ya ka hujja shi shi nace tare da bai inganta ba akwai hadisai ingantattu waɗanda sun an wadata da su daga shi wangade inda shi ɗaya ne a ce a samu matsala to akwai irin su da yawa ingantattu sai a ce ga kawo da Abdullah Mubarak ce fil fi sahih guliyata an da'if haka Abdullah Mubarak cewa a cikin hadisi ingantattu an wadatu da su daga da ifai duka hadisi da ibi wanda yake wani yake karfa irin istiwa'i ko wata aqida to akwai hadisi ingantattu madadin su sai a tsaya gare su a kyale da ifai din amma su malamai suka ce ya halatta ga babi na karfafa abu ka hada ingantattu da da ifai don kawai mutaba'a wa taqwiya amma ba da ijmal ba haka wasu malamai suka ce amma yana da kyau kuma a yi bayani darajar su ɗin kuma na'am
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب يعني بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستغفر الله لنا فإنا نستشفع, نستشفع بك على الله ونستشفع, ونستشفع, ونستشفع بالله عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من جميع خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن الله على عرشه وعرشه على سماواته وسماواته على أرضه هكذا وقال بأصابعه مثل القبة وإنه لا يئط به مثل عقيق الرحل بالراكب قال علي قال علي أبو موسى وأنا أتمع أن ba ka da ƙuri'a ala abi musa ƙuri'a على علي موسى وعلي ملكنا ƙuri'a eh a ƙuri'a ala abi musa yake to ai dai naga abu ne wa alai gare ku ko aliyu gare ku A- abu a wai gaba kaga ala abi musa kenan ala eh ƙuri'a ala abi musa wa ana asma'u kaga ya hita ko eh mu abu ne yanzu aliyu masu aliyu a ɗaya wanda ya'un babu ya'un ga a- ala ne babu ya wannan ya'un وروي a على ɗaya ابي موسى وانا اسمع ان وهبا حدثهم بهذا الاسناد مثله سواء shi wannan hadisi a albani wai ibn taymiya na kauce da shi shi ma hadisi ne da ifi bai inganta ba musamman farkon sa cewa ina- fa inna nashubika sai ne sai an ka ce manzo rama ya ce waya inna la tashu billahi ala ahadin ya kawo shi eh shi ma dai bai tabbata ba hadisi ne a, da ifi
قال ابو بكر في خبر فليه بن سليمان عن هلال بن akwai علي بن hadisin عبد الرحمن Muhammadu Muhammadu Isaac ibn Isaac da i- abin nan mudallisi ne kuma na ya ce dalisi wala ya sarabi sama wa bi Jubair bin Muhammad huwa majhul al hal hadisin bai kai ba nan
نعم
zahabi ma ce yayi hadha hadisun garibun jiddan Far- ta fara da ah, wani Isaac hujjatun fil magazi idza asnada wa lahu manakiru ajaib na'am قال أبو بكر في خبر فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة قال يعني أبا بكر أمليته في كتاب الجهاد قال أبو بكر فالخبر يصرح أن عرش ربنا جل وعلا فوق جنته وقد علمنا جل, جل, جل وعلا أنه مستو على عرشه وخالقنا عالم فوق عرشه الذي هو فوق جنته akwai abin lura ne in kun lura hadisi ne nan mu'allaq bai faɗi sinadi ne ba shi ibnu huzaima ya yanke shi yace fi khabar fulah ibn sulaiman an hilam na ali an abdurrahman don haka kuma bai sadar da shi ba bai sadar da wanga hadisi ba amma asalin hadisin buhari ya roto shi jihad kawai ishara yace amlatuhu fi kitab al-jihad bai faɗi sinadi ne ba amma buhari ya yi da hadisin daga hadisin muhammad fulai kilama an fulai bihi mutawwala na'am
نعم قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا أسد يعني بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما قضى الله الخلق كتب كتب في كتابه وهو عنده فوق عرشه إن رحمتي غلبت غضبي قال أبو بكر أمليت طرق هذا الخبر في غير هذا الكتاب والخبر دال على أن ربنا جل وعلا فوق عرشه الذي في كتابه إن رحمته غلبت غضبه عنده قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال ما بين كل سماء إلى أخرى مسيرة 500 عام وما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة 500 عام وما بين الكرسي إلى المس... إلى الماء مسيرة 500 عام والعرش على الماء والله على العرش ويعلم أعمالكم
asali ne in kun lura daga Abdullah Mas'ud nan mala ya ce hada asalin Hassan ma ajil Asim ne Bahadala ash-shahid bi min abin nujud malami ne cikin qira'at da Qur'ani amma ga hadisi yana a matsala saduqul lahu ahwam قال اجلي كان صاحب السنه القراءه وكان قراءه في القراءه وقال نعم وقال haka asali ne sananne قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون kuma misal haza la yuqalu bi ra'i Wala.
cewa a ce daga wuri kaza zuwa kaza kaga bai yiwa da ka Abdullah Musa ya faɗi haka قال حدثنا حماد عن عاصم عن المسيب مسيب بن رافع عن وائل بن ربيعة عن عبد الله قال من بين كل سماء مسيرة 500 عام قال حدثنا نصر بن بحر بن ناصر بن سابق الخولاني قال حدثنا آسف قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام وبين كل سماء مسيرة 500 عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 500 عام والعرش فوق السماء الله تبارك وتعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه kaga hujja ce wannan sosai raddi cewa wallahu fawqa min wal arshi fawqa as-sama ay samawat ko ko eh, sama'i sab'a sabi'a sannan Allah tabaraka wa ta'ala fawqa al arshi kaga wannan shine ash-shahid ko ya alama antu alai don yana fawqa al arshi ko bai nihi bai san abin da kuka yi ba a'a ko ya alama antu alai na'am asali ne hasan وقد روى إسرائيل وقد روى إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة أظنه عن عمر أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادعو الله أن يدخلني الجنة فعظم الرب جل ذكره وقال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإن له عقيدا كعقيد الرحل الجديد إذا ركب من ثقله
rahar irin ka abin gara haƙumi sirri aljadid sabo yana ƙudin nan قال لا يكون حدثنا بثقله.
يعقوب بن ابراهيم ta الدورقي sanahu قال حدثناه يعقوب بن ابراهيم an الدورقي can kudura mu'allaka ya kawo shi na haddasa nawa ya ƙuna قال حدثناه يعقوب بن ابراهيم sai a الدورقي sa damirin قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا اسرائيل قال ابو بكر ما ادري الشك والظن انه عن عمر ومن يحيى بن ابي بكير من اسرائيل قد رواه وكيع بن الجراح عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن خليفه مرسلا ليس فيه ذكر عمر لا بيقين ولا ظن وليس هذا الخبر من شرطنا لأنه غير متصل الإسناد لسنا نحتج في هذا الجنس من العلم بالمراسيل المنقطعات قال حدثناه سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع قال ابن خزيمة وحدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن سعد بن معبد عن أسماء بنت عميس قال كنت مع جعفر بأرض الحبشة فرأيت امرأة على رأسها مكسل من دقيق ومرت برجل من الحبشة وطرحه على رأسها فصفت الريح الدقيق وقالت
baka ake ruka wakiluka ila al-malik yawma yaqudu ala al-kursi na na na jingina al'amarinka Allah ya san man zuwa ga wani sarki tace ta bahabashat yawma yaqudu ala al-kursi al-zalim tace lokacin da Allah ka zanna akan kursi wa yahudul mazlum min zalim قال حدثنا ابو موسى قال حدثنا wannan ta عباس.
ji shi ne tana can habasha ita an asma binti umais taka taka wadi abin ta jiya wata eh, habasha da wani sauri ya zo ya ture ta ture mata gari har ya aruna sai ta ce ka na jingina ka zuwa ga sarki ranar da zai zanna bisa kursi ya riko ga azzalimi daga wanda ya zalunce shi kuma abu ne ha- hasan daga bishawahidi قال حدثنا ابو موسى قال shi annabi حدثنا sallallahu alaihi shi ka عباس.
tambayar ta fa ka tambaya asma me shi gani a mafi abin ban mamaki a ƙasa habasha da kuna can shine ta gaya mai wannan قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة مئة درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ومن فوقها يكون العرش وإن الفردوس من أعلاها درجة ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة فسلوه الفردوس وقد أمليت هذا الباب في كتاب ذكر نعيم الجنة قال قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن عمار وهو الدهلي عن مسلم البطيء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره قال حدثنا بندار قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان عن عمار عن مسلم بن البقي عن سعيد بن الزبير عن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين
wannan mawqufan ne daga magana Abdullah bin Abbas mawqufan ne eh wal arshu la yuqaddaru qadru wa kayabba نعم قال أيضا جوز قال حدثنا سلم بن ka جنادة ka karanta wal arshu ko ba ku da shi نعم qala al kursiyu mawdu'ul qadamain sai ce mi
أيضا كرمتها ba karanta ba الكرسي موضع القدمين كل شيء ka karanta shi musulun baɗi an sa'idu min jubair an ibn abbas ba shine suka kare ba أبيون أي نجم ما حكم a mu guda ɗaya gari mun kan ba biyu يكتب bane ورن كان كلام قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع ka karanta عن wancan kai ko سفيان. إيه wancan ka karanta shi can baya ko wal arsh la yuqaddaru qadaru amma ni ban cika wa shi eh na karanta wannan na duhuni eh ga na bundar sai kuma sal ibn junada shine na kansu ko shine ana Hmm.
قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار amma الدوري dawo a ta suna bundar karanto mu قال حدثنا مح- بندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا abu سفيان asim
أي شيء داو وقد ya عملت هذا na bundar الباب.
ka hinsal
قال حدثنا بندار قال حدثنا أحمد to shi قال ya kuskure ku حدثنا gyara سفيان.
kuskure ne abu ahmad yake ba ahmad ba ku gyara ba ba ahmad ba hadisana bundar qala hadisana abu ahmad yake قال حدثنا أبو a أحمد bari mutane su gane ta ba nusar haras da shahawan ita ce taku hadisana ahmad wata mazahu shahawan bi annahu yarbu'i wa huwa khada'un wa taswib ittihabul mahra wa makhdud wa nusat zuhairi wa yadi riwayat ibn jarir fi tafsir qala hadisana ahmad ibn isa qala hadisana abu ahmad zubairi an sufyan bihi إيه قال.
haka وشيخ ماذا يقول؟ حدثنا أبو أحمد وهو خطأ eh kuma ya ce Mika haddasana Abu Ahmad وهو إيه.
خطأ wa Mama to ya faɗi kenan nusawa ce wannan taka wagarin to shan kasa akwai eh kasa shahawa ne amma shi kuma sabanin abin da wannan taqiqi yake faɗa ne eh, yanzu ba ka ce as-sawab Abu Ahmad ba kai tsaye ba to shi kuma sai ya ce wai haddathana tika eh haddathana Abu Ahmad wa huwa khata oh aka siya yi fa eh shine abin da yake faɗa a to ai shi ba haka bane shi ai shi mai raddi nan ma mai raddi shahawan ce wagga ta duk sako ta shahawan ce lalle kaga abin da yake cewa في نسوة حراس وكذا شهوان حدثنا أحمد وترجم له شه- شهوان بأنه يربوئي شيء غريبكو eh وهو خدعون جارا يازو اتهام المهرة da makhaduda ita ma nusatu zuhairi da gabana ne ita ma abu ahmad suka ce sannan abin da zai tabbatar maka ibn jarir ya rawato hadisin ga wanda ya kawo shi hadisana ahmad isa qala hadisana abu ahmad az-zubairi shine din wanga an sufyan kuma shine na kaga hadisana sufyan daga shahwani shi ayi mistake naku kuskure ne wannan ta'aliki Na'am, daidai Abu Ahmad ba Ahmad ba, kuma shi ne Zubairi, yana rotar Suyan da sauri, don haka Suyan da sauri ne. Eh, Shi Abu Ahmad bai rotuwa daga Ibn Oyena, daga Suyan da sauri ka rotuwa. Na'am. Mun ka ɗan taɓa bacci ko? Ai, zan ji gaba gani.
قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان Eh?
عن عمار الدهني Lalle ka.
عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع قدميه والعرش لا يق- لا يقدر قدره wannan ya ya tabbata makuban ga kamar shahid da abin nan eh amma an ta daru shanda galibi almajiran imam Ahmad sun shaddada ga wannan asarin sosai rubutun su sun yi nun da wanda bai yadda ba ma sun yi na bakar zuwa suna da nasarar sun mawaje aƙida suna ɗan tsauri da yawa to amma dai ba marfu'i ba ne ala kulli hali da sun ce ai duk malamai sun ce akan haka daga shine suka ta wannan magana wallahu a'lam abu ne Allah ya san hakika ya bayan ganta ku yi imani ku wakkala ilmi zuwa ga masani shine Allah na'am قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه قال قدمت على عبد الملك فذكرت عنده الصخرة عبد التي الملك ببيت بن المحرم.
marwan ah, al- abin nan al-umawi na sarki وقال عبد الملك هذه صخرة الرحمن التي وضع عليها رجله قلت سبحان الله يقول الله تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وتقول وضع رجله على هذه يا سبحان الله إنما هذه جبل قد أخبرنا الله أنه ينسف نسفا فيذرها قاعا صفصفا ولا أبو بكر ولعله يخطر ببال بعض مقتبس العلم أن خبر العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعد ما بين السماء إلى التي تليها خلاف خبر ابن مسعود ta ji wancan asalin da muka ce hadisin da Abba- abin na abbasin mutsali na awal shi ne ce ya kasance jami da asalin na abdullahi masuciya tsakani akwai tahiya tsakani kawai zahirin hadisin awal ka ga ya nuna tsakanin kahoninsu abin ga sa guda bakwai amma kaga na dan masuda ya ce tsakanin wata sama da sama shekara ɗari biyar to shine nan ibn huzama ka ce kaka ɗoka akwai cin karo tsakanin waɗanga hadisai shine ka sai maka jami'i na'am إذ العلم محيط أن السير يختلف
ce ya tahiya tana shan bambam ikhtilafi sayr dawab min al-khayl سير الدواب من الخيل والهجر مم.
والبغال والحمر wal والإبل hijr haba ba za mu ta kasara ne والهجن والبغال والحمر والإبل وسابق بني آدم وسابق وسابق بني آدم يختلف أيضا فجائز أن يكون النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أراد بقوله بعد ما بينهما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة أي بسير آه، جواد الركاب من الخيل وابن مسعود أراد مسيرة الرجال من بني آدم أو مسيرة البغال والحمر أو الهجر من البراذين أو غير الجواد من الخيل فلا يكون أهل الخبرين مخالفا للخبر الآخر وهذا مذهبنا في جميع العلوم أن كل خبرين يجوز أن يؤلف بينهما في المعنى لم يجوز أن يقال هما متضادان متهاكرتان أسود متهاكران الجنة.
ala ba qad bayyanahu fi kan kitabina masu abin ga hancin juna dama mun ce wannan fagen ibn Huzaima ne kokarin talifi tsakanin hadisai shi yana ganin aljam'u aula kuma wannan shine ra'ayin jamhur sai aljam'u aula min tarjih koyo shi a jami tsakanin khabarai ne yahi a tarjihin daya sai in jami ya buwa to shi ga ibn Huzaima yana gani inda habarai ne sai inganta to bai yiwa a ce ba ya jami tsakaninsu kamar wanga habarai biyu guda biyu kaji wanda ya taujihin su shi ta yi tana shan bamban akwai ta yi tana tsakanin kaho ne a zama shekara ɗari biyar da inda abu ne na gaibi inda kaho ne a ce sa da tsakanin kaho ne shi to kaga abubuwa ne sai dai imani sai dai mun ci hadisin rajihi bai inganta ba qala ga asali da hadathana masud ya hasan na'am qala hadathana na'am قال حدثنا علي بن حجر
ci gaba السعيدي magana ta kai ya ce ijin shi ne nau'i ne na wasu dakuna minal barazin barazin wasu dakuna na farisawa nau'i ne na farisawa irin ingarman ne wanda suka na yan jamaica waya daga argentina irin waɗannan ingarman dakuna galibi raba ba su da shi to suna aka ci ma barazin ورزين نوعي نندو دا كنا متعن فارس قال حدثنا شريك وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا يحيى بن آدم عن شريك عن سماك عن عبد الله بن عمير عن الأحنف بن قيس والعباس بن عبد المطلب في قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أملاك في سورة الأوعال ويا ملائكو ne cikin surar kamar mm, shanu amlakum fi suratul awal amma mun hadi mai matsala abdullahi umaira wanda ya rawaito daga anab shi ya da matsala majhuli ne intaha hadisu ali bin hujr bazada abdatu fi hadisi don kaga wai waɗannan shanu mala'iku ne ka koma hakan وزاد عبدة في حديثه ما بين أبلافهم إلى ركب فكان كهونيس.
63 سنة salaf قال شريك مرة وملائكته يوقفون ناكبة ثلاثة.
بالعرش
bai dai inganta ba haza asrun da im na'am قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله سبقت رحمتي غضبي وقال يمين الله ملأ صحاء لا يغيضها شيء بالليل والنهار ya gabata iri ne قال hadisi da sai حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو- معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه أغويت الناس أخرجتهم من الجنة وقال آدم وأنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه تلومني على عمل أعمله كتب الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض قال فحج آدم موسى mun yi wa hadisin jiya sosai ko قال حدثنا محمد في mu'ad wajhin wadda adam ya rinja musa saboda musa ya zargi adam ga wani aiki da ya yi kuma ya tuba gare na laihi to ya zo kawai yanzu shine wajhin rinja wa illa ba ba a kawa hujja kace kai laihi kace haka Allah ya kaddarta wannan dalilin banza ne wadannan dama akwai yan kadariya kuma akwai mi jabariya wannan ra'ayin yan jabariya ne amma mutum ya yi abu ya tuba kuma ka dawo kana zargi ne to shi ne ta na ada ya rinja ya annabi musa da hujjawa da kun salam na'am wani ciki na idan ma na magana al'arshi ne ba kaga yi wancan na abbas sai ya ce wala fauka zalika na al'arshi shi ko na abdullahi masud shi a kowace sama tsakanin kowace sama sannan da al'arshi shine wani yanzu da muka kare wani kaka nihi haji adam musa ya ya kawo shi ne nan da yake magana yake cewa na wayan ga haka magana na yanzu eh a na gaba shi ka ne ba eh ta jimu ai da ce ya kawo shi kan haka sai adam musa ba kal musa ya adam anta allazi khalaqaka la biyadihi kaga ya gabata can biyadihi ko hujja wajen hannun Allah ya zo da wannan wanda akhika min ruhi awaita an-nasu akhadashum min al-jinna wa qala adam an musa subhaka Allah bi kala bi kalamihi kalumuni lam kusan ga yake cewa kataballahu alayhi qabla an yakhluqa samawati wal ardh na ka wannan ne ya kaso ya kawo ko amma dai bai hita ba tun da al'arshi aka magana ko? eh hmm? na? ko ba magana wani kai kima idan ka wannan cewa ka taba hu ka taba hullahu alayya kabla an ya khaluka samawati wal ard qala hajji alim musa babu to al'arshi qararran gaskiya hmm.
قال وحدثنا محمد في عقبه قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال احتج آدم وموسى قال محمد بن يحيى فذكر الحديث قال أبو بكر خبر أبي صالح عن أبي هريرة قد سمعه الأعمش عن أبي صالح وليس هو مما دلته وخبر أبي سعيد في هذا الإسناد الصحيح لا شك فيه وإنما الشك في خبر أبي سعيد في ذاك الإسناد دون خبر أبي هريرة كذلك قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال وأراه أن ذكر أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى وساق الحديث wannan asali ya tabbata ga Abdullah ga Abi Sa'id maqufan da aka orahu dama yana shakka ne na'am
waje wancan hadisin zuwa wani malfala a can kalmar nan a hawa eh mai baiwa baiwa sakha eh mai baiwa sama da ƙasa na'am باب ذكر البيان أن الله عز وجل في السماء كما أخبرنا في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه عليه السلام وكما هو مفهوم في فطرة المسلمين علمائهم وجهالهم أحرارهم ومماليكهم ذكرانهم وإناثهم بالغيهم وأطفالهم كل من دعا الله عز وجل فإنما يرفع رأسه إلى السماء ويمد يديه إلى الله إلى أعلى ولا إلى أسفل wai tsaka jiya kai an bid'a musamman ahlul kalam ba ga magana ba ba shi dai wade ta ba amma an bid'a sun samu ansa sun bai cewa ai wai ita kallon sama ba wai wani abu bane jaha ce ta rahama Allah inda take zuwa kamar wala kallon alqibla duk shi ma wai abin gani don addu'a ne don haka haka suka ba da ansa abin tashi hankali imamu nawawi duk sun haɗi haka ba duk sun haɗi wannan da ƙoƙarin tawili na wannan magana kaga zahirinta malamai da sun haɗi wagga magana cewa daga kai da aka wai wai ba na abu ne wai wai wurin jihar rahama ce da ka zubowa kawai da ka kallon alƙibla in kana addu'a kaga ba na nihin Allah na sama ba sai yan bid'a duk sun bi kuma da yawa manyan malamai da ka gani duk sun wada ilmul kalam wadda ta muku babu shari kawai da ibn qayyim yace kadiba nuniya magana da yi duk bala'i cikin musulunci ba bala'in ilmul kalam kuma har yanzu shi muka ciki dumu dumu musamman ash'ariya ta yi banna sosai don gaban duk malamanmu na misira da na suriya da na magarib duka aka ash'ariya ake yasa suka kuri sun kace sun yi kowa yawa amma nan ba a sallama musu ba kawai malaman su ne jahilai suna akan fidira ta addini da haka duk irin wannan tawili za a gani su ibn arabi maliki duk su ne su qadi iyad su ibn battal su duk aka wannan abin da suke fa kusan wannan lokaci shi da ya shigo da su shehu ba duk da cewa sun ka samu mu mun kai arziki ko ga ƙida safiya ta zo muna amma ƙasar da duk kowane malami ka sani tun kayan shehu kayan shehu kayan shehu har bayan shehu duka akan kida shi'aranci yake Laga ta malam ya kike da risala tun daga risala mukaddima risala ba ka ba ka littafi na ba sha sun kai abin da cikin risala dassa shi an kai ba mai risala faɗi ba wani ma ya ce burzali ya kawo cikin fatawa ce usman sun kahirta mai risala to shi ne an kai kokari dai ka hita da shi ka harcin an ka ce a'a wannan tun da ya ma Allah makani ai magana akwai ta amma dai ba daidai take ba amma dai akwai kada a hita da shi ba shi mai risala kai ne ana dan kokowa ka hita da shi ya zama kai duk na kawo wannan cikin littafin da ni akan haka Laga ta malam to Eh.
kuma kadirawa eh da kuma ga littafi da bukari ke nan alƙunya eh a shai wannan shedani na mai raji Abdul Jabbar ce wannan wannan babin aqida din dassa shi an kai haka suka ce yana kan suna mai raji sosai a nan a duk abin da kake zato sai sun ka kare shi wannan shi sun kai wannan mukaddimar farkon ba ta shi bace sai ne kamar littattafai daban-daban na malamai suka tabbatar wannan ka- wannan mukaddima akwai ta ciki ba dassa ta an kai ba haka suka ce kuma ga wani ya faɗi wannan ba ba shi ba sai ce abin ga abin hajar halaita ne almaki shi ya ɓaro ta dama ya kai sai ibn taymiya da da ibn qayyim shi haitim ibn hajar haitim almaki shi wajen tafsirin da ihsanul banna hmm ya zo wajen isuwa ya ce da fasara da ya da cewa sun masa wa ala aishi ya fasara da ya barar da ya kalanta hmm wannan shi kauce mai fasara abin ne koko haka ma na take Allah ban sani ba wannan kana wahalar da kanka ga irin waɗannan mutane inda ka san wanda suke ina iya tabbatarwa ina kaucewa tunda aqida shewa bai kadiri ba hanbali ne an sani ba hanbali ne cikin munyin malaman hanabila ne shi shewa bai kadiri ne da yawa su ibn taymiya kahin su da sauransu suna ka hujja ga harkar fiqh su hace shewa bai kadiri ya ce kwarai da gaske yanzu ga littafin wannan ibn muflih ko adab shar'iyya yana kawo shawab al-qadi shi ka shawab al-qadi ya ce cikin algunya ga matsala kaza cikin littafin da ne assalam fadluhu wa binna za ku ga dunna na kalto kwarai da gaske ta ka babban malami ne cikin musulma hanabila kuma akan aqida hanabila kuma sanannen abu ne aqida hanabila duka akan aqida take ta salaf wannan izir izir abin nan izuddin ibn abd salam shi ma ya ikrabi shi lalle shi abul qadiri shi ne wali wanda abin gane karamomin sun kai yawa an kace to yana tabbatar da jiha yace to ai wannan ai sabani ya zai wasu na gani ya zai zama wali yana tabbatar ma da Allah na jiha iswa'i shine akan jiha to shine sai ya bada ansa ce ai to ai akwai sabani ba ma laga ta malam daga baya ne masail aqida ta shiga ga sufaye eh wanda sufaye na da ai litan da ni akan sufaye ne na tara sufaye da litan sufaye na da duk akan akida ahlus sunna wal jama'a take. daga baya ilmul kalam sufayen da hada suke da ilmul kalam sosai sun yi raddi sun yi tahziri sai abu bayan shekaru mai wajen irin shekara ta 900 bayan hijira sai suka fara gamiya ilmul kalam sufanci sai ce shi abu ash'ariyun akan masama abin da aqidatan sannan akadiriyan abin nan riqatan sun ka fara gamiya amma da hada akai dama ba sun da ni akai akan wannan ne don nasa cewa sufaye suna ce Allah na sama haka ne littahi to na tattara magamani cewa da qadir suwa abin musafir irin suwa shi shi abin nan eh, bagadadi wanga mina ne junaid da sauran manyan manyan sufaye na tara maganganun su akan tabbatar da istiwa'i kenan wajen rabe ga wa a sha'ira ma mutum ce sufaye sun ce kama kamar karfafa ma muta'akhirin kenan Kwarai da gaske, kwarai, ai da haɗa suka yi, ba ga shi abu kadar wanda yake ci mutunci a shari'a, a sha'ira, ka diba gonya ka gani, ya ka ci ka da a shari'a. Amma yanzu mabiya ne ne sun zama a sha'ira. Abin ji ya zama ya cuɗe ya lalace ga mutu'akiru. to ka dole kamar shaɗibi ka cewa ko ga fiqihu yace ka kuma dogara ga littafan mutaakhirina shi shaɗibi yana da wani ka'ida littafan malikiya ce waɗancan na farko to a koma gare su don na baya duk sun ɓata to aqida uwa uba uwa uba in ka koma ga sufaye na da dukkansu suna haɗa da ilmul kalam suna tabbatar da duk sifofi Kwarai na tara maganganun malamai na sufaye manyan maya wajen talatin akan magana tabbatar da istiwa'i da sifofin Allah amma yanzu masu kaya ta mutane duk sufaye ne wanda ka da'awar sufanci abu ne ya ya kawai khalt ya shigo kwarai an daga baya abin ya shigo wajen shekara zai ɗari tara bayan hijira tun na abin lalace sai abin ya dada na zama gaba ɗaya na
وعلى أبو بكر قد ذكرنا استواء ربنا على العرش في الباب قبله فاسمعوا ana الآن ما أتلو عليكم من كتاب ربنا الذي هو مستور بين الدفتين مقروء بالم- في المحاريب والكتاتيب مما هو مصرح في التنزيل أن الرب جل وعلا في السماء لا كما قالت الجهمية المعطلة إنه في أسفل الأراضين وهو في السماء عليهم لعائن الله التابعة قال الله تعالى ga haka عليكم من في abu suna السماء cewa Allah fi kulle makan bi zatihi wannan shine أأمنتم من في السماء أن يخطب بكم الأرض وقال الله تعالى أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أفليس قد أعلمنا يا ذوي الحجة خالق السماوات والأرض وما بينهما في هاتين الآيتين أنه في السماء وقال عز وجل إليه يسأل الكلم الطيب in ka والعمل diba hatta الصالح ya amintu يرفعه.
fi sama Abdullahi ibn Abbas ya ce Allah ha amintu mafi sai ce Allah kuma isnadi ne ingantacce أفليس العلم محيطا يا ذوي الهجع والألباب أن الرب جل وعلا فوق من يت- فوق من يتكلم بالكلمة الطيبة فتصعد إلى الله كلمته لا كما زعمت المعطلة الجهمية أنه تهبط إن أنه تهبط إلى الله الكلمة الطيبة كما تصعد إليه كما تصعد إليه ألم تسمعوا يا طلاب العلم قوله تبارك وتعالى لعيسى ابن مريم يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي أليس إنما يرفع الش- يرفع الشيء من أسفل إلى أعلى لا من أعلى إلى السماء لا من أليس إنما أليس يرفع إنما الشيء من يرفع الشيء أسفل إلى min أعلى asfalin ila a'la ila a'la لا من أعلى إلى أسفل Mm.
وقال الله عز وجل بل رفعه الله إليه ومهال أن يهبط الإنسان من ظهر الأرض إلى بطنها أو إلى أبو موضع كيد كبايع خطب منه سوسة أسفل، سوسة.
ويقال رفعه الله إليه لأن الرفعة في لغة العرب الذين بلغتهم خوطبنا لا تكون إلا من أسفل إلى أعلى
وفوق.
وفوق ألم تسمعوا قول خالقنا جل وعلا يسف نفسه وهو القاهر فوق عباده أوليس العلم محيطا إن الله فوق جميع عباده من من الجن والإنس والملائكة الذين هم سكان السماوات جميعا ولم تسمعوا خلق- قول الخالق البارئ ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ga wata fa'ida a hakuri wannan aya amintu ma fi sama wannan malami mai ta'alike ce kuma ayatani sarihatani la taqabalani jadalan wala tawilan لأن من فيهما لا يمكن أن يراد به سوى الرب جل شأنه أغني أما duk da haka ne duk bai ba ba abin da su cewa ina an ka sha amintu mun bisa a ce mala'iku ne ko ko asafa Allah ko wa idi haka za su ce haka suka ce nan a nuska ta yace nan inda malam ya karanta wa huwa al-qahir fawqa ibadihi eh aw laysa al-ilmu muhitan anna allaha fawqa jami'i khalqihi jami'an wani kenan an kai shi ina ina kace هو القاهر فوق eh fawqa awalaysa al-ilmu muhitan أن الله فوق anna la fawqa jami'i khalqihi على أن يسأل عن شيخ جميع عباده wa ibadi gare ka ko ta kyauta mini lalle khalqihi A wannan ne?
shi min al-jinn wal-ins shan ka suka sai inda ka kare yanzu ha ibadihi kenan to eh, hal khalqihi ne eh anna Allah fawqa jami'i khalqihi ba ibadihi ba min al-jinn wal-ins haka ne laysa ba'id go ibadihi kowa ba wani
da aka kasance kamar yanzu kan misali kamar mu masu da'awa ne eh lokaci idan an ana kusa gare ka ka koma ne fauka eh jami'i gani nan ta cewa eh kamar wurin yin rudud haka eh da wani wani lokaci wasu sukan yi kudin gora su ɗauki sufancin gaba ɗaya sai su yi ta su raddi gaba ɗaya wannan shine in kun lura tun jiya ne ka wata magana kawai da yanzu shi ma na ka cewa abin da a ilimi insafi da adalci da rabi abuwa da ya kamata ai in kun lura tun yanzu na ci jiya na ci a sha'ira sun kasu biyu ko akwai mutaqaddimuna akwai mutaakhiru rubutu ne na aka a sha'ira kan sufaye na ambaci sufaye waɗancan na harko waɗanda ibn taymiya ka yabo wanda sufanci ma wani illa ita ce amma suna akan aqida ingantatta ta magabata kuma suna kira ga sunna da kuma suna kira ga kitabun sunna duk su ne sai su ne don haka in za ka yi magana sai ka ci sufaye mutaakhiruna su ne suka koma jahamiyawa su ne suka koma asha'ira suka koma turidiya suka koma kaza su bayan da su suna faɗa da ilmul kalam na kawo misus daga manya-manyan sufaye suna suka ilmul kalam da irin ɓannar da ya kai to mama al'asaf shadid su waɗanda ɗin da suka zo bayan suna da asubanci abinda magabatan suka hazzara shi sun fawaɗa suka marin gobe abin gabaki ɗaya don haka tafsiri al'ijimal fi muhallin tafsir wa hamun yin shehu sun ɗaude da kaske isin alfa ko shehu abin nan ibn qayyim ya kawo cikin nuniya